ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله a ci gaba da karatunmu a littafi na sharhu sunna na imam al-barbahari rahimahullah za mu tashin Allah da aka matsala ta 161 qala al-muallif rahimahullah qala abdullah ibn mubarak rahimahullah asl al-ithnain wa 70 firqa arba'atu hawa'in famin hadhihi al-arba'a ahwa'in sha'abat شابت اثنين وسبعين فرقة هو القدرية والمرجئة والشيئة والخوارج البربهاري الله مسرها ما yake cewa Abdullahi bin Mubarak ɗaya daga cikin manyan malamai manyan magabata an ce aboki ne na karatu tare da Imam Ahmad bin Hanbal na fata an gane yake cewa asalin ƙungiyoyi da manzan Allah ya yi magana cewa za a samu rarrabuwa ƙungiya-ƙungiya addini wadda kowa na rai cewa shi ne akan addini na manzan Allah ya ce za a samu ƙungiya saba'in da uku kowanne na rai cewa shi ne akan daidai zala ce gabaki ɗayansu ɗan wuta ne in ban da ƙungiya guda ɗaya in ban da tawaga guda ɗaya sahabbai suka ce ya manzan Allah su wane ne wannan guda ɗayan saboda ƙa'ida ta ilimi in aka faɗa wa masu illoli da yawa sai aka ce guda ɗaya ne mai kyau a ci to har kada ka ce su waye 72 inda duka damage ne ko suka ce ya manzan Allah wacce ce mai tsira ɗin guda ɗaya ya ce shi ne duk wanda yake kan irin abin da yake kansa ni da sahabbaina a yau irin abin da nake kansa a yau ni da sahabbaina na aƙida na ibada na mu'amala na adab idan to lalle duka irin na manzan Allah ne da sahabbansa ya ce wannan ce kaɗai ƙungiyar da ta tsira abin Allah hadisi ne dogo da wanzan layin magana akan cewa rarrabuwar kan al'ummu na gaba da ta gabace mu ya ce yahudawa sun rabu kaso 71 nasara sun rabu kaso saba'in da biyu ya ce wannan al'ummata ta musulunci kuma za ta rabu kashi saba'in da uku dukkansu ‘yan wuta ne in banda kaso guda ɗaya shi ne mazalla ya ya faɗi illar kuma ya faɗi mai tsirar sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda yake kan irin abin da nake kansa a yau ni da sahabbaina to shi ne zai tsira to shi ne ɗalgaɗin bara yake cewa a nan kasan nan guda saba'in da biyu da manzan Allah ta duka ‘yan wuta ne ya ce asalinsu sun samo tushe ne daga ƙungiyoyi guda hudu asalinsu ƙungiya ce guda hudu ya suka da kuma rarrabuwa suka kai guda saba'in har da biyu dukkansu kuma dameji ne duk kuma ‘yan wuta ne Allah ka tsada imanin ya ce wannan saba'in da biyun da suka asalin tushen sun da ƙungiyoyi guda hudu ya ce su ne alƙadariya kungiyar kadariya masu yin magana akan kaddara za mu zo mu ji su waye nan gaba kaɗan saboda su masu rabu kashi-kashi su imma masu kore kaddara da suke cewa babu wani abu duk wani abu kai da ya faru a duniya to yanzu ne ya faru da can Allah bai kaddara shi ba bai tsara da ya faru ba yanzu ne ya faru ina fata an gane a gurinsu Allah ma bai san zai faru ba subhanallah sai da abin ya faru kun gane su ake sau kadariya wasu bangare kuma cikin su kokarin su kuma su tabbatar da kaddara suka ce a a ko ba ka kan gaskiya duk wani abu da ya faru a duniya kawai kaddara ce ta Allah Allah ne kaddara ya faru saboda haka dan adam duk aikin da yayi kuma muninsa to ba shi da laifi komai a ciki saboda Allah ne kaddara mara ya aiki kuna ganewa aga su ma sun yi ne dameji a gurinsu in mutum ya je sata sai ce Allah ne kaddara da Allah bai kaddara ba zai yi ba ya ce haka ne ya rabu da shi kenan in yi zina sai ce Allah ne kaddara da Allah bai kaddara ba zai yi ba sai ce musu shi kenan su a gurinsu duk wani abu dan adam zai yi mai kyau ko mara kyau a nasu kuma tunanin shine wai Allah ne kaddara mara yayi ba zaɓin kansa bane ba shi ya ga dama yayi ba Allah ne karfa samar dole sai yayi zaka ba shi zaɓa ba kun gane to haka da na farkon da wayannan duk suna kan bata su kuma suka ce na farko duk wani abu da dan adam zai yi a duniya da ya samu mutum wannan kawai shine ya jawo kansa da kansa ba hannun Allah a ciki Allah bai san da shi ba za ka shirya kirkira kansa aikin yi da sana'ar yinsa da shigarsa da fitarsa tahinsa ganin damarsa in yi arziki shi ya ga dama in yi talauci shi ya ga dama in yi rayin lafiya shi ya ga dama ina fata an gane da haka su kuma suka tafiya suka ce babu hannun Allah shi haka duk gabaki ɗaya arnanci eh to su ne kadariya yace wal murji'a kaso na biyu kungiya ta biyu ta yan bid'a da ta fara bayyana a musulunci sune al-murji'a zamu zo mu ji su wane ne murji'a to yace wa shi'a da kuma shi'a wal khawarij da khawarijawa yace qala abdullah ibn al-mubarak aslu 72 firqa arba'atu ahwa'in famin hadhihi al-arba'a al-ahwa' شعبت الاثنان وسبقون فرقة القدرية والمرجئة والشيئة والكوارث يتي هذا ذكره هو المؤلف في أول الرسالة وقد شرحناه هناك ملكي تشمي شرح اللتافي يتي ونن إلن مغنر a farko littafi a can karatun mu san can baya da nisa malam ya kawo magana kan rarrabuwar ƙungiyoyi na 'yan bid'a kuma kumanta ba kuma ya ce mun yi bayani a kansa amma yanzu ba zai kuma hana a ƙara yin bayani ba don wanda da bai ji ba ko bai sani ba ko bai karanta ba kuma ya ƙara gamuwa da shi ina fata an gane ya ce ƙauluhu al'ahwa da yake ce masa al'ahwa su magaba suna cewa duk wata tafiya da ba ta musulunci na manzan Allah ba sai ce masa son zuciya saboda asalin abin ba wani lissafi aka samu ko lasisi daga manzan Allah ba ƙirƙirar wani ne san ra'ayin wani ne kawai zai fito da tsarinsa sai ce haka za a yi addini ko haka shi ne daidai ko haka ne ba daidai ba shi ne ga tabin al'ahwa ma'ana son zuciya domin shi ne raya wa mutum ya aikata abin da ba musulunci ba ne tsara amma kuma sai ya mai da shi musulunci zai nemo wani aya ko hadisi kuma ba shi kariya game da abin da yake so faɗa al'ummar da yake tafiya da su ko ya ce li'annar dina ko li'annar ladi hamalahu alal iktiraki huwal hawa domin abin da ya jawo aka samu rarrabuwa a cikin musulunci shine son zuciya kowa da abin da yake rayawa a zuciyarsa amma ba ka musulunci ai ɗaya ne manzon Allah guda ɗaya ka turo mana sallallahu alaihi wasallam qur'ani ɗaya aka bada shi annabin shi bayani na qur'ani yayi hadisan sa to me za ta samu koran rabuwa a ce ga kungiya kaza ga kungiya kaza ga kungiya kaza haka me ya jawo wannan abin shine son zuciya kowa da irin manufarsa daga yana da wani ra'ayi to sai fake a cikin addini sai faɗi wani abin da yake so kuma ce shine daidai wanda bai buna shi ba baya kan daidai kaga zama san zuciya yace kullun yattabi'u hawahu kowanne ɗaya daga cikin suna bin zuciyarsa yace walau ittaba'ul haqa inda gaba ɗaya musulmi za su bi kan gaskiya su bi gaskiya kwa ɗaya ko mashta'abu ila 30 wasu bai na shirka da za a bi gaskiya kwa ɗaya ai ba za a samu rarrabu har 73 ba da ce kowa gaskiya yake nema gaskiyar kuma kwaɗe ce shine me Allah ya faɗa me manzon Allah ya faɗa shikenan an huta ko Allah ke cewa ya ayyuha alladhina amanu atiullaha wa atiur rasula wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dalika khairun wa ahsanu ta'wila kaga inda an bu wannan to dan me za a rabu ni na ce kaza kai ka ce kaza to abin da ya kamata shine to mu dawo cikin qur'ani da hadisan manzon Allah me daidai me Allah faɗa game da abu kaza in maka jina Allah sai kai ka bar naka ra'ayin ni ma na bar nawa sai mu maganar Allah in muka da hadisan manzon Allah abin da manzon Allah ya faɗa game da abu sai ka bar al'adarka in bar al'adata da bar ra'ayina ka bar naka kowa ya bar nashi sai a dawo abu na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to da haka shikenan ba wani magana da rabuwa to amma illar shine kowa da abin da yake so ya karewa ina fata an gane haka wani sai jaza mutane da rabu har 73 yace ko ina ne wa kullu wahidun ko yarkabu hawahu kowane daya cikin saban da kunnan yana bin zuciyarsa ne qala ta'ala dan haka ne ma Allah yake cewa fataqattu amrahum bainahum suka rarraba al'amarin su tsakanin su kowa ya faɗi irin abin da yake so kowa ya ce su ne mutanen gaskiya mu ne kaza kowa ya faɗi ƙungiyarsa kowa ya faɗi aƙidarsa kuma ya dage akan ta ya kira mutane akan ta kuma yana inkarin duk wata ƙungiya ko aƙida da ba ta shi ba ko ila gata fataqatta amruhum bainahum zubura kullu hizbin waladihim farihun kowace kungiya tana alfahari da irin aqidarta da uslubinta da shehunnanta da waliyanta na fata an gane idan ka samu wanda yake cewa shi yana abin nan ne yana bautawa Allah ne amma akan me akan harka ta sufanci to sai ga gurin sa duk wani layi da ba na sufanci ba ba daidai bane bai kamata a bi shi ba in kai cikin sufatin kansa sai ka zo ka samu ga turqus sufiya kala-kala wanda yake dariqa tijaniya gani yake shine akan daidai yafo da yake dariqa qadiriyya wanda yake qadiriyya gani yake yafo wanda yake da shikabandiya kowa yana ganin shine daidai kaga me kowa da irin tsarin sa kuma kowa alfahari da tsarin sa da malaman shi da shehunnan sa yana ganin su ne daidai to amma tafiyar mutunci ne kace a bar kowa da komai a zo abu manzan Allah sallallahu alaihi wasallam huta tunda kowa ya yarda yafi kowa yafi komai to mu bi shi mutun da dama asali ma shi kadai Allah ya turo yace kuma a bi shi in aka bi shi ne ma za a samu shirya to kowa ya aje malaman sa da shehunan sa a zo a yi da me manzan Allah ya ce sai lanto duk abin da zaka yi a duniya sai ka kaje ka tambaya yaya manzan Allah yayi ko yaya yace ayi aqidarka yaya manzan Allah yayi yaya yace ayi ibadarka yaya manzan Allah yayi ya yace ayi mu'amalat ɗinka duk haka zaka je ka koyo adab din koman ka kawai ya zama irin da manzan Allah ko kuma irin umarnin da manzan Allah ya bayar haka da kowa sai ya huta lafiya kalau amma duk wanda ba kan sunna ke tafiya ba zaka samu waɗansu tsarin sa da shehu ne da malaman sa ke girmamawa fiye ma da manzan Allah sallallahu alaihi koda bai faɗi haka ba a baki amma a aikata haka yake nufi domin za ce masa ga manzan Allah ya ce kaza to haka yi sa'a abinda manzon Allah ya faɗa ya saba wa na malamansa to sai ya bar na manzon Allah kuma ya dauki na malamansa a ga nuna kamar sun fi manzon Allah gurin Allah ka tsare imanin da zaka kowanne daga cikin su yana murna da abin da yake da shi na kungiyarsa yace kullu wahidin yatabi'u hawahu wal ahwa'u la yantahi walakin al haqq wahid la yantaqsim malaka sun haga anan kowanne daga cikin kungiyoyi yana alfahari yana fariya yana tutiya ne da abin da yake kai na kungiyancin sa kuma yana ganin duk wanda ba kungiyar sa yake ba ba kawai dan wuta ne kaga an shiga matsala kenan yace to amma abin shine ita fa gaskiya kwaya ɗaya ce kuma ita gaskiya ba ta rabuwa gida biyu gaskiya abu ne kwaya ɗaya ko baya rabuwa gida biyu da ko abu gaskiyar ko kuma a bata yasa sa Allah ke cewa fa ma za ba'dal haqi lagdalal babu wani abu bayan gaskiya kuma sai bata babu na biyu yace qala ta'ala dan haka ne ma Allah ke cewa wa anna hadha sirati mustaqiman kuma wannan ita ce hanya ta miƙaƙiya bayan Allah ya jera wa manzon Allah maganganu akan din daga tauhidi bin iyaye mu kyautatawa makota da ƴan uwa da kaza da kaza dokoki kusan guda 10 sha abu sai ce to ka gaya wa mutane ha wa hanna hadha sirati wannan ce hanya ta ni manzon Allah din mai son zuwa gun Allah lafiya ga hanya da zai bi fattabi'uha ku bi wannan hanyar sai Allah ƙara jan kunnan mutane ya ce me ba ta tabi usubula kar ku duk wata waɗansu hanyoyi da ba wannan ba ita kwa isa hanyar Allah kar duk wata kan ba ta Allah mutu ka halaka ka shiga masifa ka shiga daifat ne zaka shiga cin halaka Allah tsare imani yace siratun wahidun ai hanya ce kwaya daya fattabi'uhu kubita ba ta tabi usubula kar ku bi hanyoyin da ba su ba fata faraka bikum an sabili sai su kawar da ku ga barin hanyar Allah hanyar Allah kwaya ɗaya ce sahabi dan Abbas yake cewa da manzo Allah karanta wannan ayar sai ya zai zauna a gaban su sai ya ja layi kwaya ɗaya ƙasa yace wa hanna hadha sirati mustaqiman wannan ce hanyar Allah mai kakkiya kuma sai ya hanyoyi haka a dama da hagu da hagu haka to wadan kuma wayannan hanyoyin duk wacce ka bi to akwai wani shedan da yake kira a kanta kana barin miƙaƙƙiyar hanyar ka bi hanyar kwana to zaka bi ƙarhen ka zuwa gun shedan zaka tafi in ka bi ɗaya gefen ma shedan zaka je ta hanyar dotsar ce kwaya ita kuma sakci ba kwana ba gargada ba wani matsala ba rami ko da kawai ka je ka nemi yaya manzon Allah ya ce ayi yaya yayi sai ka daure wa ranka kuma ka aikata sai ka samu nutsuwa a zuciyarka ka samu lada a gun Allah ka samu tsayi kuma a duniya da lahira Allah samu dace to yace fallazi yakarzu min al-ansal al-mustaqim duk wanda ya bar hanya mai kakkiya ta Allah guda daya ya kaufi hadhihi subu to zai bi wadansu hanyoyi ne mutafarriqatul lati la nihayata laha zai bi hanya ce take ba dodar ba hanyar jeji wata ba ta da ƙarshe ba ta da manufa saboda ƙarshen ta shine shedan ne da halaka ita kuma hanyar manzon Allah da ga maka zaka bi ta ne tiryan tiryan zuwa gurin Allah hanya ce kwaya ita ce ga cewa me eh da Allah ke magana kan cewa abin igiyar Allah miƙaƙiya a rike igiyar Allah guda ɗaya mana hanyar Allah kwaya ɗayan nan ita ce zuwa harbin Allah ka bi Allah a bisa abin da manzon Allah karantar da kai duk wanda ba wannan ba duk wanda ka bi ka shiga halaka ne kuma ƙarshen abin shine wuta shi yasa ma bayan an gama hisabi an ture ɗan wuta a wuta Allah ka tsare mu shi ɗan kansa zai tare ɗan wuta gaba ɗayan su zai musu lacca zai musu bayani yanzu a duniya duk abin da kai an ga kama mutai ta me wallahi shaytan ne ba ka ke cewa ba wallahi sharin shaytan ne ka taba ganin shi ya taba ma waya ana ko game da shi yau ce ma kai ba ka gani da ka zai tara mutane gaba daya shi ma ya wanke kansa ya kara masa bakin ciki zai ci musu waya Allah ce wa qala ash-shaytan lamma qudiya al-amr inna allaha wa'adakum wa'adal haqq wa wa'adtukum fa aklaftukum yace Allah ya muku alƙawari na gaskiya ni kuma na muku alƙawari na ru'u kuma na sa muku alƙawarin na ce ka ba ai morewa ce ai jin daɗi ne ai za ka tuba ai kaza ne haka ta gaggawa mutum ko ita ce amma ku gane fala talumuni kar ku zarge ni walumu anfusakum ku zarge kanku kun taba gani na a duniya na taba zan ka ce ka je kai kaza kawai rada yayi ma a zuci sai kuma ka bi inda kace ba kai zai kama ka da karfi kai gurin ne babu kuma galibi ma abin sabo biya zaka kuɗi mai tsada maka je kai kaga asarar tayiwa mutum ma yawa zaka ce dan haka yau dai a wannan yini ni ba zan kankare muku ta azaba in rage muku in hana ku ji zafin azaba kuma kuma ba za ku dauke kasan azaba ta ba kowa ya sha bala'in da ɗeba kansa aka ce wannan maganar zafinta ya futar ma zafi Allah ka tsare mu daga shiga cikin wuta to zaka mutum sai ya bi hanyar manzon Allah kwaya ita tak ya zauna lafiya yace qauluhu alqadariyya da mala yake cewa kungiyoyi na bid'a asalin su guda hudu ne da farko ce alqadariyya yace wa humul ladina yatakallamuna fil qadari sune masu yin magana kan kaddara li anna al iman bil qadari huwa adu arkanil iman as-sitta saboda asalin yarda da kaddara ɗaya daga cikin rukunai ne na imani guda shida musulunci yana da rukunai guda biyar ko shi kuma imani yana da rukunai guda shida a cikin guda shidan nan idan ka yadda da guda biyar ba ka yadda da ɗaya ba ba sunanka mai imani ba saboda abu ne na wajibi ba obj ba ne shi kawai dole da aka faɗi biyar ɗin na musulunci haka za ka yadda da su in ka ɗauki hudu kabar ɗaya an fita a musulunci su ma na imani in ka ɗauki biyar kabar ɗaya musuluncin ka babu mazala ya bayani a hadisin umar bin katsab ko da yake ya zo wani zaune sai ga ce wani mutum ya zo mana ko ba wanda ya san shi a cikinmu ko babu alamun tafiya cewa bulaguro ya yi har ya zo gaban mazala ya zauna ba kuwa san hadisin ba fa asada rukubatahi ila rukubatahi ووضع كفيه على فكره وقال يا محمد أكبرني عن الإسلام قال الإسلام an tashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa tuqimu sala wa tuti zakka wa tahajju bitallah aka masa bayanin musulunci qala sadaqata ko ba haka bane sai ta kuma fa akbirni anil iman to ka ga mun menene imani qala an tu'minu billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'minu bil qadari khairihi wa sharrihi shine guda shida yace kai imani da Allah da mala'ikun Allah da annabawan Allah da tafan da Allah saukar kai imani da ku tashin iyama lalle zai zo kuma za a yi shi sannan kai imani akwai kaddara mai kyau da mara kyau in ka hada guda shidan nan sai imanin ka ya cika to shine anan malai je kawa yadda da kaddara imani da kaddara shine ɗaya daga cikin rukunin imani guda shida yace antum nabillahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'minu bil qadari khairihi wa sharrihi fa inna allaha qaddarahu wa katabahu fil lawhil mahfuz ka yadda cewa Allah duk wani abu da zai faru a duniya tun kan ai duniyar Allah ya sa an rubuta shi a lawhil mahfuz azan Allah ya faɗa hadisi karar da cewa farkon abin da Allah ya halitta a duniya shine alƙalami kuma yace alƙalamin ka rubuta yace ya ubangiji Allah me zan rubuta yace ka rubuta duk abin da zai faru daga farko zuwa ƙarshe Allah ya faɗa masa dai ya rubuta ko haka kenan masu fadar aka sun wannan haka sun samu matsala kenan zaka tambaye kam ya ga fara halitta duniya ka ce alƙalami kana da nassin hadisi mun Allah ingantacce akan haka saboda ka duk abin da zai faru abin da ka saka dara shine duk abin da zai faru Allah ya riga ya rubuta shi ya san shi ran kaza ga watan kaza za a haifuwa ne ko karkashin uwa kaza da uba kaza a gari kaza a anguwa kaza in aka haife shi zai rayu kaza za a samu suna kaza zai aiki kaza zai samu matsayi kaza zai asara kaza zai mutu ran kaza ga watan kaza a guri kaza dukkan Allah gama da shi duk Allah gama da shi kawai abin da yake faruwa a duniya shine lokacin da Allah kai abu ya faru dama Allah riga san abin zai faru to sai abin kuma zai fara faruwa kamar yadda idan ka samu ana yin budget ba a gwamnati za a zo a ce a rubuta budget za mu rubuta jihar mu tobe za mu kashe biliyan kaza a shekarar nan kuɗi kaza ba ko sisi ba a kan gwamnati ba lokaci babu ko sisi ba duk da ake babu kosisa a kaɗin gwamnati ana hasashen za a samu wannan kuɗin ne a shekarar za ka za a yi kaza da kaza da wannan kuɗin za a yi kaza za a yi kaza kuma an tsaya akan gaskiya da gaskiyan sai ga galibi abin da aka rubuta din sai ga an samu abin kuma an yi abin da aka rubuta din ya fata an gane kamar ka daga sai fili tunda kai yanzu dan zamani ne fili babba na zamani sai ka dake nemawa aksesa ya ma zane ya je filin ya auna yawan filin taku 100 ne bai 100 100 ne bai kaza sai ya auna me kake so ama ina so amin kaza da kaza ka faɗa masa shi ka gama aikin ka shi kuma je ya zauna ya kirkiri wannan tsarin da kake so ya kirkire shi ya zana shi ya fidda daki ya fidda windo ban daki kitchen gurin hutawa wane ne lobi kaza duk ya gama abin da yake so ko in babban abu ne kamar za a gina wani babban gida manshin ko wani dila ko wani irin manyan ofishin nan masu hawa kaza da ake yi har za a zo a tsaro maka shi ma a cikin wani abinsu ga shi an gina shi an kera shi a zo a jima a gabanka kuma a lokacin filin ka yana daji ba komai a gurin na fata an gane in ka ci gaba da tafiyar ko sai ka je ka nemo quantity surveyor shi kuma sai kalli ginin da aka tsara maka din sai ta mato wannan ginin zai ci kuɗi naira kaza ya haka ake kuma duk da ilimi ne za ka kaɗan ake samun kuskure abin da suke faɗa tun da ilimi ne ba ƙarya ba ne ba tsafi ba ne sai a je ka tanaji kuɗinka ta ka ce a fara aiki sai ka ga hinan sun tsara maka komai a zane an yi hoto an yi komai amma fili ne ba komai a lokacin to kuma sai a zo a fara da za a zo a yi foundation ɗin ma kai ka zo ka tsaya tunda ba ka ba za ka gane ba ke nishi ba tunda ba aikinka ba ne amma shi ya san ne har a ji har a ji a ƙarshe ne a gama komai an gama komai sai aka maka mafila sai gashi an gama ma gidanka a ga ɗan adam ma yana yin irin haka kenan to shi Allah ya riga tsara duk abin da zai faru a duniya daga farkonta har ta zaman da nake yanzu a masarcin da Allah ya riga tsara shi kowa zai zo guri lokaci kaza zai zauna a guri kaza zai kaza duk komai da komai har ƙarshen duniya sai ka ce kaddara to sanda abin kuma zai faru ya bayyana kowa sai gan shi yanzu a matarka ta zo tana da juna biyu ba ka bane ka zo karatu yanzu ka kuma ka ce maka ai wanda ta aihu aka baka jariri ko jaririya to yanzu ka lice yara yanzu ka lice shi ba za ka lice shi ba ko ba ka bane ka gan shi da idan kana kallon shi na juya cikin mamas tun a lokacin ba tun yana wata hudu wata kaza wata kaza wa har yanzu girma amma da gashi kuma la fito da shi yanzu kowa ya gan shi ya san shi ina fata kuna ganewa to haka suka ce malamai to Allah ya tsara komai da zai faru a duniya za ka yadda da wannan idan abu zo faru da kai mai daɗi sai ka gode wa Allah sai Allah ƙara ma in wani abu ya same ka akasin daɗi sai ka nemi taimakon Allah ya baka haƙuri da juriya ka wuce abin kuma ka gano menene ya faru misali sakaci kai ko akwai abin da ya kamata ka yi ba ka yi ba kuna ganewa akwai abin da su duk matakan da ake bi a yi abin kayi su sai kuma Allah kaddara akasin abin ya faru don ka ce wannan kaddara ce da Allah ya rubuta saboda Allah bai kaddara bai tabbata ba tunda shine yake ya fa'alu ma yasha kuma shi Allah shine fa'alul lima yuridu zaka yi hada duk sababin da ke sa a samu abu zai hadu amma idan Allah bai kaddara samuwar abu ba zai hadu ba ko ba zai samu ba sai mutun ya auri mace lafiyar ta kalau lafiyar ta kalau sai shekara 20 ba sai ba ba dai ba kuma kowa lafiyar sa kalau a gama gwajin duniyar nan asibitin ko ina ko a ce lafiyar sa kalau to tunda kai musulmi ka to Allah ne bai kaddara su aihu ba da wani abu zai faru ko su rabu suka ga ta aihu shi ma ya aure ta ya aihu duk ba yi ba ko kuma kawai akwai aihu tsakanin su amma lokacin aihuwar ne bai yi ba ga sunan lafiyar su kalau sai bayan shekara ashirin da aure su aihu duk ana yi kuma su ɗin su ne saboda me Allah bai kaddara aihu ba sai a wannan lokacin ko sai ga mutum gashi lafiyarsa kalau ga kunnensa ga komai shi na mutane amma baya ji baya ji ko kuma ba iya magana ga komansa ga harce in ka tambayin masana sauti suka ce in mutum za a yi magana ana sako iska daga huhu da hutocin makwallato da shigo makogaro da taba harce ya yi sama ya taba ganda ko hanka ko wane ne ko mai sai a furta kalma ba ga wani furci kenan to ga shi na da komai irin na kowa amma Allah bai kaddara yi magana ko ba shi bane idan mutum ga shi gare komai har yafi idan kama can gani wala Allah amma ko baya gani Allah ya cire abin gani tunda nashi ne kuma da mutum duniyar nan ba zai da dawo ba so duk haka Allah ke sha'aninsa za a yi haɗa komai da sababin samuwar abu amma Allah sai kuma bai yadda abin ya faru ba shi ne wa mata sha'una illa an ya sha Allah rabbul alamin abin da kuke so ba shi ke tabbata ba sai in an yi katar Allah rabbul alamin shi ma ya so abin ya faru sai a gaba ya faru shi kenan amma za ka duk wani abu da ya kamata a yi a samu abu ka yi kuma Allah ya bada abin ba din na Allah ne so shi ne da aka imani da kaddara ya ce dole ne akan musulmi ko ya ce bi annallaha kaddarahu ka yi imani Allah ya kaddara wa katabahu kuma ya rubuta fil lauhil mahfuz alaihi mahfuz ko wa sha'a wa aradahu kuma Allah ya ga dama ya yi nufin abin ya faru Allah ya ga dama ya rubuta kaza cewa abu kaza da kaza ya faru ko haka kawai Allah ga dama ba zaɓin ɗan adam ba ne abu da yawa ga mutum kawai ya samu da shi har da tambaye kansa ma shi me yasa kaza da haka Allah ga dama ba da zaka iya shi ba da zaka iya haka Allah ga dama wanda ya zabe shi wanda aka bashi kaza zaba yayi ba zaba yayi ba haka kawai Allah kaddara masa kuma kowa jaraba shi Allah yayi in ya baka jarabawa ne in ya hana kuma jarabawa ce ke sa Allah ke magana kan haihuwa sai ya ce shi Allah shi ke da dukkan abu da ke sammai da kasai na Allah ne yakhluqu ma yasha ina halitta abin da gida ma ya habu liman ya sha'u inasa wa ya habu liman ya sha'u zukura aw yuzawjuhum zukuranan wa inasa wa yaj'alu man ya sha'u aqima innahu alimun qadir kishan shi Allah shi ke bar kyautar aihuwa ga wanda ya ga dama sai ba shi ƴaƴa mata ko kuma wani a bashi ƴaƴa maza zalla ya ta aihuwa ba mu ta ƴaƴansa ko wani kuma sai Allah hada masa maza da mata kuma wani Allah bar shi kai baya haihuwa saboda me saboda shi Allah alimun ne masani ne ko kuma kadirun ne mai iko kan komai haka Allah ya ga dama kuma haka din ma baiwa ce baka haihu ba zaka rike jahilci duk abin da ka samu to yayi manzala faɗa mana shi al'amarin mumini akwai abin burgewa a ciki in alheri ya same sai gode wa Allah sai Allah ba shi lada in kuma rabu ne mara daɗi sami kuma sai ya haƙuri kuma sai Allah ba shi lada a gaba ba sada ce to wannan shi ne ƙaddara da kuma abubuwanta ya ce ina muke ya ce wa aujadahu haka Allah ya samar da shi ko subhanahu wataala yace haza mazhabu ahli sunnati wal jamaa to wannan kudiri shine na masu bin hanya ta sunna da kuma magabata na kwarai daga tabi'ai zuwa sahabbai kenan salafus salih to hinne tafiyar su cewa sun yadda haka Allah ya rubuta kaddara na komai haka kuma ya ga dama kuma sanda Allah ya ga dama abin zai faru a yadda Allah ya ga dama ko ba wanda ya canza shi saboda shi ne fa'alun lima yuri kuma ya fa'alu ma ya sha la ya sa'alu amma ya fa'al wa hun yi sa'alu duk abin da Allah ya tambaye shi haka ya gada ma tunda komai nashi subhanahu wa ta'ala yato wannan shi ne ƙudiri na da suna wal jama'a ko ya ce al'imaru bil ƙada shi ne yadda da alƙada wal ƙadari abin da ke cewa alƙada da alƙadari kusan abu ɗaya ne bambanci shine wancan alkada Allah ya riga ya rubuta ya hukunta cewa kaza da kaza ne zai faru ran kaza ga watan kaza ina fata an gane to da kuma lokacin yanzu sai abin ya faru to shine kaddara kun gane wancan rubutun da Allah ya tinkan a halittu komai da kowa din shine alkada wannan abin da yanzu ya zo fari yanzu kuka gani kaddara kenan aga duk abu ɗaya ne shi ɗin ne dai ba wani bane bambanci ne wancan tun kafin a yi kowa aka yi abu wani kuma ko abin ya fara gaban ku da kawai ya kaddara ce saboda duk abin da ya kamata an yi kuma sai abin ya faru ya ce wal kadari ko da kuma kaddara bi hadihil maratibil arba dole a bi su da waɗannan abubuwa guda hudu ko yadda Allah ya so yadda Allah ya ga dama yadda Allah ya tabbatar da shi ina fata an gane mukhalifuna lahum fil firqati fil firqatani to su kadariya masu dangantaka su kadariya su kuma sun rabu akan kaddara gida biyu ungiyar ta su ɗaya ce amma suna da aƙida kashi biyu a cikinta ina fata an gane alfirqatul ula kaso na farko alƙadariya annufatu su ne ƙadariya masu kore dukkan ƙaddara suka ce babu wani abu da Allah da tun ya ƙaddara shi duk abin da ya faru kawai yanzu ya faru saboda aikin ɗan adam ba aikin Allah ba ne a ciki ina fata an gane in ka samu kuɗi kawai aikinka ne haka za su ce in ka rasa kuɗi sai su ce aikinka ne kai ne ka salalle ba ka da ilimin kasuwanci ba ka da wayewa ba ka kawai za ka samu kuɗi ba in kana da lafiya ya ce aikinka ne kana cin abinci mai kyau ne kana zama a guri mai kyau ne ba ka kana haka in ba lafiya ta kai ka ga dama ka zo ka jira bakin titi ka tauro cije ka saboda ka kai malaria su komai ba sa danganta kawai kai ka jawo su komai dan adam ne babu hannun Allah a su a wurin su su ne annufa kenan masu kore kadarar ubangiji na fata an gane ya ce alladina yanfuna alqadara sune masu kore kadara wai ya kullu suke cewa kullu wahidin duk wani mutum a duniya ya khluqu fi ila nafsihi shi yake aikata shi yake jawo kansa duk abin da ya aikata abin da ya aikata nan shi ya jaza kansa shi ya zaba haka shi ya ga dama saboda ka a gurin su idan kana da ilimi kai ka ga dama kai ilimi zaka samu ilimi idan ba ka da ilimi kai kaga dama ba ka san kai ilimi kai ka dama ba ka da ilimi in ka samu kuɗi kai kaga dama ka yi kuɗi a gunsu fa su komai su haka ne kuna ganewa za ka babu maganar cewa wai akwai wani abin nan hannun Allah cikin aikin ɗan adam haka kuma musulunci ba haka bane mutum nawa ne ya yi tinkar a jirka fafatuka ya fi ka ilimi ya fi ka basira ya fi ka gogewa a kasuwanci ya fi ka sanin mutane ya fi ka komai da komai amma Allah bai bashi ba ba kusa da yawa ba Allah bai bashi kai kuma ka taso ya maka haife ka kuma Allah komai ka taba kawai tafiya tafiya tafiya komai kullun kana samu duk haka Allah ga dama jijjarabawa ce kuma yace wala yaqdiruhu Allahu alaihi suka ce ba Allah bane ke kaddara dan adam komai wa inna ma huwa alladhi fa'alahu mustaqillan wai suka ce shi mutum shi aka ta abinsa haka kawai dan ganin damarsa wa hadha qaulul mu'tazila waman ko waman qabla waman wafaqahu wannan shine kudirin mu'tazilawa ina fata kuna gane mu'tazilawa su ne kudirin su kuma duk cikin kadariya suke so a gurin su duk aikin da kai a duniya kai ka ga dama kai ba Allah bane ya saka kai so ga suke tafiya su babu hannun Allah a cikin aikin mutane in ji su alfirkatul al'ukura ɗaya tawagar kuma ɗaya jama'ar kuma kashi na biyu ya ce su ne alfirkatul alƙadiriya almujabbara masu cewa su kuma duk abin da mutum ya jabariya kenan duk abin da mutum ya yi suka ce wai Allah ne ya ƙaddara masa za ka idan ya sha kayan maye da cewa za ka yi Allah ne ya ƙaddara masa in yi zai sata cewa za a yi Allah ne ya ƙaddara masa sata su abinsu komai ba ɗan adam ba ne ba kan hizaɗi saboda shi kuma Allah ya ba dan adam wata wani karramawa da Allah dan adam da yake cewa inna hadainahu sabila imma shakiran wa imma kafura muka daura dan adam akan wata turba sai muka masa hanyoyi guda biyu imma shakiran ko dai ya bi abin da Allah ya faɗa shi ne ya gode wa nimar da Allah ya masa wa imma kafura ko kuma ya saba wa abin da Allah ya faɗa aga ya kafirci kenan to amma dai ya sani cewa duk wanda ya kafirci Allah kuma inna atana likafina salasila wa aglalan wa sa'ira duk wanda ya kibin dokar Allah to amma tattali da as-salasil maruruwa wa aglalan da kukumai wa sa'ira da ta sa'ir zaka ya rage nashi na fata an gane kaga sai Allah baka dama a duniya ya turo maka annabi aka sauka maka qur'ani annuna maka ga hanyar Allah ga abinda Allah ke so da aka kama maka labarin annabi nuhu to ga abinda mutanensa ya faɗa musu wanda suka yi imani da shi sun tsira tun daga duniya har lahira wanda ya ƙibinsa ya halaka an yi rufa da an halaka su kai ma in baka bi manzan Allah ba haka ne zai same ka a duniya kafin ka mutu annabi salihu annabi hudu annabi duk ana baka labarin annabawan ne ba don komai ba don ka ƙara girmama manzan Allah ka gane su in ka ibin manzan Allah gafa yadda waɗanda suka ibin annabinsu aka musu bala'i ya same su to kai ma haka ne zai same ka sun bi ka komai a duniya ko tun daga yanzu har yanzu gaban duniya fa an kasa gano wani irin kimiyya aka yi amfani da shi wurin gina pyramid na ƙasar Egypt wannan dalar da aka yi har yanzu ci gaban duniya kasa gano da me aka yi amfani gurin ginawa kuma an tabbatar gina shi aka yi ba na gani an ci gaba yanzu a duniya to har yanzu an kasa gano da wani irin na'ura suka yi amfani wurin gina wannan abu to dama Allah ya faɗa mana Qur'ani ai cewa yayi waɗansu mutane da sun fi mu ci gaba sun fi mu arziki sun fi mu komai ma kaga ba karka sha wahala kawai ilimin ka ba zai ka gurin ba sun fi ka komai da komai to amma da basu bi Allah ba me Allah ya musu ya dammara su ya halaka su sun zama tarihi to kai ma ka jira wanda kuma ba annabi Musa ba ya tsira ya ji dadi ya samu ni'ima a duniyarsa kuma har lahira kai ma in kuma manzon Allah haka ne zai same ka sallallahu alaihi wasallam ina fata ana ganewa da haka dan adam sai Allah ba shi wata dama a zaman duniya aka turo maka annabi ya maka bayanin hanyar Allah ya ma bayani da yaranka ka fahimci sakon ga abin da Allah turo annabi yayi duk abin da yake a duniya shi don ku gane hanyar Allah kuma yayi sallallahu alaihi wasallama me ya rage dan adam ya bi ko ya kibi to kaga anan in ya zaba hanya ya bi to nan ai shine ya zaba hanyar shiriya zaka sai kuma Allah zai kara mar shiriya yasa zaka cewa wa yazidullahu ladina hatta dawme hudan wa atahum taqwahu wanda ya fara hanyar shiriya to Allah kuma zai kara mar shiriya zai kara mar imani zai kara masa kaza wanda kuma ya zaba hanyar bala'i fa sai Allah ya bar shi kare shiga halaka dan shi ya zaba kansa da kansa ina fata kuna ganewa to kaga anan ba cewa jabariya ne a gurin sunna duk aikin dan adam ikhtiyariya ne kai ka zaba kai in mutum yaje sata shi zaba ya sata kai shi sa kansa a cikin me biyawa san zuciya sai sai ya sata sai aka kama shi kuma yazo shehi Allah ne kaddara masa a zamanin Umar na kalifanci an taba samun wani ya shagi aka ce yazo aka sa mar bayani yace to ai Allah ne ya kaddara mu ne umar ya dare ta gaskiya ne masha Allah to tunda haka ne kuma kuma Allah ya kaddara ma to mu kuma ya kaddara mana a Qur'ani cewa duk wanda yayi wannan ga hukuncin sa haka ja masa haji kala haka ba da kalebin da muku to haka aka tabbata ba haka su aikin dan adam a gurin jabariya suka ce duk abin da mutum yayi to kawai wai Allah ne kaddara masa yi to su ne mutanen da suke kiran kansu faira haƙiƙa wane ne duk su ne a yanzu mutum zai sha giya zai iskancinsa ya nemi dabbobi ya nemi mata ya nemi maza duk ba gaske ba amma ya ce wa aka Allah kaddara masa in ka ga malaminka da karuwa ko yana abin da jaki yana mu'amala karka karka zarge shi haka suka tafi da abubuwansu yana ga mutum ya ce baya sallah baya kaza duk abubuwan da suka da ba su kawai sai abin da suke so to su ne jabariya suna nan su ma sun kasu kashi-kashi Allah ka tsare imanin ya ce alladina ya galo na fili isbatul kadari su ne suka yi guluwi abin tabbatar da kaddara wa ya ƙulu na suna cewa al'abdu ko mujabbarun la'amina ne laisa lahu iktiyarin suka ce shi ɗan adam ba shi da zaɓi a cikin aikinsa wala iradatun ba shi da abin da yake nashi na kansa wala fi'ilun ba shi da aiki da shi da karan kansa wa inna ma huwa fi'ilun lahi fi kawai aikin da Allah ya so ne ke tabbatuwa akan dan adam ma'ana wai ba shi bane ya zabi yazo a yanzu da kowa kai zo masallaci jan ka kai da ragama ka ce ka zo masallaci kai kai niyya kai alwala ka taho ta kana tun da ran tun a ranka cewa ka zo masallaci ka zauna bayan sallah ka ji karatu kai ka sa kanka ko to sai Allah ya baka lada amma mutum ce wajen maka ai kullum ina zuwa karatun nan wallah kawai da ni ban san ma me yasa ba ba kai niyya ba ne kawai ba sai ka san zuwa kasuwa ka fasa zuwa ba ka fasa zuwa ba da muke magana nan fa yanzu haka yanzu haka kuma ta cin kasuwa yanzu haka nan haka ba sai ake ba ba sai da ake ba kuma an bari a kasuwa haka na yi bala'i ne abin mamaki an kowa ta ya fita fa wai yana gyaggyara hagu yana karkasa kaya to wace za ka gobe wani musifa ce wani ka bari gwamnati yi mana ka zo da safa kai aikinka ba kai sallar magariba cikin mutane ba ba kai sha cikin mutane ba ka bar gidanka tun rana tun safe kuma har sai saboda me shi ya zaba kansa ka yana sanya haka sai kayan shi to kuma gurin addini ya taimaka wallahi ina son zuwa gurin makarantar nan amma Allah abun ne ya ta'azzara da karka zo kai zaman ka shikenan ko in ka zo ka ce maka kanka ne ba wani yi wanda zai karar da zuwanka za ka suka ce su a gurinsu shi ɗan adam ba shi da wani zaɓi na shi da kansa ba shi da wani manifasta ba shi da aiki na kansa wa inna ma wa fi'ilun lahi suka ce kawai aikin Allah ne yake tabbata a cikinsa ko eh fa huwa menene ko menene karrishati yuharriku hal hawa suka ce kamar gashi na fuka-fiki ko gashin tsuntsu sai iska tana kada shi haka ba shi da damar ya ce zai gaba yanzu ka samu gashin tsuntsu an yi fije kaza irin gashi mai laushin nan ka aje shi a nan shi zai zaɓa kansa ce sai ya gabar kawai da aka hura iska ta fi ƙarfi can zai da suka ce ɗan adam ma kamar haka yake duk inda Allah ya so da shi ko haka zai da shi a gana ya zama arnanci kenan na fata an gane to dan da aka turo manzon Allah ya zo shekara ashirin da ta fama da ransa aka sha wahala aka ta fafutuka aka ta yaƙi-yaƙi don aka tabbatar da shari'ar Allah da suka ce so a gurinsu ɗan adam kamar kawai gashi ne da tsuntsu da yake tsararri yake fili din da iska ta juya shi can zai wai ma'ana duk abin da kai Allah so kai wai shi zaka je kai eh wa kalmayyati bi yadi gasilihi suka ce kamar mutumin da ya mutu ne gawa a hannun mai wanke ta haka suka ce kuma wannan irin maganar ta ce maganar asalin 'yan abin nan rukus sufiya suka ce wai kai muridi in ka zo gaban sheshinka to ka zama kamar gawa a gaban mai wanke ta sai yadda shehu ya yi da kai ka duk abin da shehu ya faɗa ba za ka ce me yasa ba ko mai dalili ba kawai ka ce um masha Allah shi ce babba ce na'am shi kenan kawai da suka ce dan adam ma wai ya zama kamar haka yake kamar gawa ce abun mai wanke ta waye ya mutu za a bar wanka ce shi baya so a tare mai riga ya isa ai bai sa bai ko ba haka bane haka sai a tare mai riga a mar wanka babban mutum mai daraja mai kima illa kai a zabo wadansu masu kima masu kusa da shi sumar shine kai abin da amma dole sai a mar a garshe ai dole a tare mar kayan sa a mar wannan wankan a dauko likafari nawa ne likafari kudin sa har yanzu nawa ne kayansa mai tsada boyin na dubu ɗari dubu duk a cire su a ɗauko likafani a samar ba gaba ne a naɗa ko'ina alkau ba an gama a nan naɗe shi kamar wani minci haka ake gawa kuma shi ne gatan mako a ɗauko shi a ina a sahi a cikin makara wanda wani ya ga makara ma jin zuwa masallacin Allah akwai su da yawa wani tsoron makara yake ji na ruwan asara kan asara sai ka ya zama abin da aka yi wa baya to amma karshen ka mene hakan za a ma a wanke ka a sa maka riga a wannan likafanin a saka kan makara a ɗauko ka rigirgi da gidanka na miliyan 500 a turo ka daga ciki in ba alin an yi sa a gidan mai katon fili ba ne sai a fito da kai ina kan titi mun zub da kwata mun zub da mushe wanda za ba ka iya ko tsayawa sai ajiye gawar taka a kai a yi layi kowar takalminsa a yi sahu amma sallah akan titi a ɗauke ka sai ina sai makabarta a tona ƙasa a jefa mutum a ci kamar hatsi a rufe shi kina an gama ko yake cewa an saka wa ƙasa abinta wanda aka cira jikinta an ka raya birbishinta da yana hau masarauta bai san mutuwa tana zuwa ba shi ne ɗan adam fa ƙarshen kowa kenan wannan wanda ya samu kama ya samu gata na zahiri ne in ya so batilin kuma shi da Allah ko me kake da shi in dai kai musulmi ne haka za a ma wani babban mutum ya rasu aka daga daga zamani ya rasu babban mutum ne mai kuɗi na na tashin hankali yana da kamfanoni a zamani aka samu wani akwata na silba aka mar aka kawo shi garin su yayan salliman ne ya ce a sa'ayin aka ta gahi ne ce ya ce a buɗa ba ta ce ai ba zai ba an riga an yi sil ya ce a ba zai ba a nemo abin nan ba su nasu su man sani su zo da kurfi da guduma ya ce a fasa akwatin tura suna kuka akwatin mai tsada ake dukan shi da guduma da kurfi sai mu haka muke yi aka fito da shi a marwanka a tona rami ba kamai aka saka shi in cmd ne ana ta cmd ne sewa sai ne cmd a da ke na aiko in za a bashi za an gama kawai ke ko ba yi ba ne to shi ne ƙarshen ɗan adam ɗin fa da suka ce wai kalanto wai ɗan adam kamar gawa ce a hannun mai wanke ta laisa lahu ikhtiyarin bai da zabi yace haula'i su wa'annan masu na kudiri yusammuna al-mu'alko al-mujabbara so ake cewa jabariya din ko mujabbara galofi isbatul qadari su sun yi guluwi ne gurin tabbatar da cewa dole akwai kaddara kaga na farko suka ce babu wani kaddara duk abin da mutum yayi kawai shi ya jaza kansa shi ya kansa da kansa ba ruwan Allah a ciki su kuma suka ce a ba haka bane duk abin da mutum yayi ba yin sa bane Allah ne yayi kaga duka arnanci na fata kuna ganewa so shine jabariya kenan ake wal iyazu billah hatta sallamu min al-abdi akyaruhu suka ce shi dan adam ba shi da zabi yake da kansa wa af'alahu da ayyukansa wa ja'aluhu mujabbaran suka ce kawai duk abin da dan adam yayi to tilasta masa Allah yayi ala af'alihi akan akinsa la yusalli bi ikhtiyarihi suka ce su dan adam idan yayi sallah ba yayi bane dan zabin kansa wala da bi ikhtiyarihi in yayi zina ba yayi bane dan zabin kansa wala yuzakki bi ikhtiyarihi in zakka ma yayi suka ce wai su ba yayi ba dan yana idan yana so ya ce wala ya kuduri ba duk tiyarihi in ya cire ba ma ba shi ya ga dama ya ci ba wa inna ma huwa mujabbaru suka ce kawai ti kawai Allah ne tilasta masa sai ya ci haka Allah kaddara mar shi ya zo ya rinka yin zina haka na arnan cikin haka dai magana arnan farko kenan ko wa iza fa'alu fahishatan qalu me bazana aba'ana ko wallahu amarna bi suka ce kai Allah ne ba sai wurin kai to su a gurin su duk abin da mutun yayi na asha wai ba shi ya zaba yayi ba yanzu kai ka zaba ka zo kai sallah ka zo masallaci ka zauna wani ba ya zabe ne tafi wala ba yanzu haka da muke maganar nan ya tahi dare ya shiga dai sa map da fita ya tafi shakiyancin sa to suka ce a wai kowa haka Allah kaddara mar sai yayi kaga wannan arnanci ne ba musulunci bane ya ce ba da ko kullu wahidin indahum mujabbar suka ce su kowa a gurin su kawai an tilasta mar ne duk abin da gaba ba haza qaulul jabariya to wannan shine maganar jabariya yace wa qauluhu al murji'a to an gama da na farko kenan nabi kuma yake cewa murji'a yace haza fi babil imani su kuma sun yi magana ne akan bangaren imani wal imanu asalin imani shine huwa kama arrafahu ahlus sunna wal jama'a a fasarar ahlus sunna wal jama'a zaka ta maka menene imani ko wanda ta maka menene imani to sai ka ce ga amsa nan da malamai suka yi ittifaki na ahlus sunna wal jama'a kan shi ake cewa imani suka ce shine me imani suka ce qaulun ko bil lisani furta kalmar imani na shahada a baki ka faɗe ta da ba da hatanka ali waye tiqadun bil qalbi kuma kai kudirinta a zuci abinda ka faɗa na kayar da ka shaida ba abin bautawa da gaskiya bisa tantanta sai Allah kuma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ne to wannan abin da ka faɗa kuma ka kudirta shi a ranka ba za ka bauta wa kowa ba sai Allah shi kaɗai ko ba za ka yi bautar ba sai a irin tsarin da manzon Allah ya kawo kaga kuduri kenan ko yace wa amalun bil jawari kuma dole sai ka yi aiki da gabbanka idan ka ce ka faɗa da baki kalmar shahada a zuci ka kudirta kuma sai aka waye gari baka sallah baka azumi baka zakka baka haji duk wannan musulunci ba ka yi za ta ma musulmi idan mutum ya mutu a wannan irin yanayin za a mar sallah za a binne baka wata musulmi ba za a mar ba saboda ba a taba gani ya yi aikin musulunci daga fansa ba kuna ganewa ta sa kake nan bayan ka faɗa da baki ka yi ƙuduri a zuci ko dole sai ka yi aiki da gabanka aka kayi alwala aka kana sallah duk wani aikin addini kana yin sa ana gani kowa ya san kana yi to kaga shine abin nan aikin gabbaken yazidu bi da'a shi imani yana karuwa ta hanyar yawan yin aikin da'a idan kana yawan yin ibada to imani kana karuwa na fata an gane wa yanqusu bil ma'asiya in kuma kana yawan yin sabo to imani raguwa yake a misali ka gane far'ahi ne shi imani kamar cajin wayarka ne kun gane yana karuwa yana raguwa yawwa za a saka caji ya shiga ko ya ki shiga idan batirinka mai kyau ne wayarka mai kyau ce kebul ɗinka mai kyau ne ko plug ɗin da ka saka a cajin mai kyau ne mai zai hana caju zai shiga ba ma yanzu aka zo wayarka mai kyau ce cable ɗinka ba shi da kyau plug ɗin mai kyau ne zai shiga cajin? ba zai shiga ba ba zai shiga ba sai ma bai ɓata wutar guri kai da sa a yi samun faɗin waɗansu abubuwa da sauransu to imani yana ƙaruwa a gurin ahalus sunna ta hanyar yawan aikin ɗa'a mutum bayan farilla kana na fulfuli kana yawan zama shiru ba ka yawan magana kana azkar a madadin shirin salatin annabi istighfari hailala tahmidi tahlili duk kana tai kana yawan sadaka bayan zakka kana azumin nafila bayan nafarilla kana aikin da'a sosai to imani kana karuwa yana karuwa yana karuwa yana karuwa har kai waye gidi kai 100% na fata an gane in ba ta ranka kai 100% ai ya cika yayi full ko to kuma imani yana raguwa idan kana aikin asha aikin sabo saboda shi sabo idan mutum yayi kamar wani dugu ake samu baki sa diga a zuciyarsa in ya tuba sai Allah ya sa agoge in bai tuba ba dugun yana nan in ya ƙara saban sai ya ƙara dugu daya in ya ƙara sai ya ƙara dugu daya har a waye gari zuciyar gaba daya ta zama baka kirin ta mutum ya kai wannan manzalin babu hasken imani a tare da shi imani sai da sashe to shi kuma sai shiga mataki na gaba shine gafala gafilu ne kenan daga nan kuma duk wani abu na addini da ka sani shi ba zai yi ba ko baya san shi ya tsani masu shi ina mata an gane mutum zai zai gaya maka baya sallah ko ba so kai magana sallah yanzu zaka kone an san su ba sa sallah in kuna zaune lokaci ya zo sai tashi wuf ya wuce sai tafi can wani guri ko nan kun yi ga sallah kafin ka tafi can kuma an gama sallah in sai ta ai yayi sallar har aka zo aka fara ganewa ba sa sallah suna nan da cikin mutane suna nan kowa san su kuma ba zai sallah ba bare azumi duk ba sai akwai su da kuma so imani yana karuwa in kana aikin da'a kuma yana raguwa in ka rage aikin da'a zaka kai zaka imanin ka taji na fata an gane da aikin da'a sai imanin ka rinka karuwa in kuma kana aikin sabo sai rinka raguwa ya rinka raguwa ya rinka raguwa har ya zama low battery kaga daga nan an shiga bala'i kenan Allah tsare mu to sai mu tsaya ran ko to haga su su murji'a su ma haga ka samu daga cikin su akwai masu zamu zama da kasan su gobe in Allah ya sati muna raye su ba sun kasa kashi kashi su ne suke ganin a gurin su kawai in ka ce ka yi imani da Allah to ba sai ka yi sallah ba su a gunsu duk wani ibada ba sai ka yi ba kawai wai imaninka da Allah wai zai ma amfani da tashin kiyama a gwanin arnanci ne domin asalin imani shine sai ka furta kalmar shahada kuma sai ka kudurinta a zuciya kuma sai ka yi aiki da gabbai in aboku ya haɗu to shine imani kana da shi in kai guda biyu ɗaya bai cika ba babu imani misali ya furta kalmar shahada yana aikin ibada amma a zuci bai tabbatar da abin da ya faɗa ba a galan munafiki kenan ya furta kalmar shahada ya yarda da abin da ya faɗa a zuci amma baya yin aikin ibada haka yi ma babu babu imani kenan so haka bai ke tafiya kashi kashi dole sai mutum ya san su subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum